الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وحدا ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nuril huda da yake wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta laraba wacce ta dire da ranar tara ga watan zulfada jira 1446 wanda ya daidai da ranar bakwai ga watan 5 2025 miladiya don ci gaba da majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a kowane mako wanda muna karatu a cikin suratul tauba tare da tafsirin raddul azhan ila ma'anil qur'an wal nafar al-sheikh abubakar mahmud gumi alaihi rahmatullah wanda wannan ne zai zama majalisi na goma sha ɗaya cikin wannan sura mai albarka sannan kuma muna cikin aya ta goma sha shida muna addu'a Allah ya mana jagora a cikin abin da za mu karanta ya dace da daidai ya dace da koron ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya arzuta mu da ikhlasi a cikin ayyukan mu baki daya yan uwa da suke neman addu'a daga wajen mu saboda bukatun su na alkhairi wanda suke fama da matsaloli muna addu'a Allah ya biya mu kowa bukatun sa na alkhairi musamman alhazzai da suke tare da mu suna ta hidima wa wannan addini wajen samar da gurerai markazi da marakiz na ilimi da tallafawa da dukiyoyinsu da lokutansu da rayukansu muna addu'a Allah ya ƙara wa rayukansu albarka ya ƙara wa dukiyoyinsu albarka ya tsare musu dukiyoyinsu ya sa ayyukan alkhairin da suke yi su zamo dalilin shigarsu aljanna muna addu'a Allah ya ji kan magabatansu ya albarkaci zuri'ansu tare da mu da su baki ɗaya ƙasanmu mai albarka muna addu'a Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a cikinta wanda suke nufin mu da sharri a wannan ƙasa muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya bada maganin su in ba masu shirya bane in masu shirya ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da su malam zai karanta fadin Allah ta'ala am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala mu'minina waliya أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون نعم نعم تجب ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون نعم إما يأمر مساجد إنما يأمر مساجد الله إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله تعالى يتي أم حسبتم أن تتركوا shin kuna tsammanin cewa a kyale ku haka kawai don kun yi da'awar imani kun ce ku mumine ne masu imani masu tsoron Allah kuna taimakon addini kuna yi addini hidima to sai Allah ya kyale ku haka kawai ba tare da jarabawa ba dole sai an gwada imanin mu sai an gwada imanin dukkan wani mai imani dukkan wani mai da'awar imani don a tabbatar da imanin nashi na gaskiya ne ko kuma zai fara tunanin to ya aka yi haka ya Allah ya yi mun haka to kaga wannan sai ya nuna raunin imani kenan ko mutum ya fara wani tunani ko munana wa Allah zato ko wani abu irin wannan duk wannan sai ya nuna alamu ne na raunin imani tattare da shi amma mumini duk abin da Allah subhanahu wataala ya yi game da shi mai daɗi ko mara daɗi to zai ɗauka cewa akwai wata hikima da Allah ya bar wa kansa sani kuma wanda wannan hikimar ta Allah alkhairi ne a tattare da shi da haka bayan da zai Allah ya kyale muminai haka kawai ba tare da jarrabawa ba walamma ya alamin lahu lalzina jahadu minkum alhali Allah bai riga ya san waɗanda suka yi ƙoƙari daga cikinku ba sani na bayyanuwar ƙoƙarin Allah ya san mujahidai daga cikinmu tun kafin su yi jihadin amma wannan sanin shine sani bayan jihadin ya bayyana shine wasu malamai suke fassara shi walamma ya'lam ay walamma yuzhir alhali Allah subhanahu wataala bai riga ya bayyana waɗanda suka yi kokari daga cikin ku ba walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija gabar farkon nan mun yi tafsirin ta adarsin da ya gabata ma'ananta shin kuna tsammani azanantum ayyuhal muslimun shin kuna zato ya ku musulmi an yatrukakumullahu duna an yukhbirakum bil jihad Allah ya kyale ku haka kawai ba tare da ya jarabe ku da jihadi ko wani abu na jarabawa ba fa ya'lamu as-sadiqina minkum Allah ya san masu gaskiya daga cikin ku alladhina yujahiduna fi sabilihi wanda su suna yin jihadin ne dan daukaka kalmar Allah ba dan wata manufa ba ba za a tabbatar da masu jihadin gaskiya masu yi dan Allah ba sai Allah ya aiko jarabawa duk shi ne ake gane masu gaskiya sai Allah subhanahu wataala ya bayyana ya san as-sadiqina minkum alladhina yujahiduna fi sabilihi wanda suke jihadi a cikin hanyarsa min al-kadhibin al-mudayyi'ina ma amara bihi min jihad al-kafirin ya tantance su daga makaryata wanda suke tozarta abinda Allah ya umarni da shi na yakar kafirai sai su tozarta wannan umarnin su kiyakar kafirai kamar da Allah ya umarni ban ma su dawo suna goya musu baya ba inda zai Allah ya kyale ku sai ya aiko irin wannan jarabawar sai ya yi umarni da jihadi a gane wane ne zai yi wane ne ba zai yi ba ilman zahiran mashkura wannan ilimi da Allah ya ce walamma ya alamin Allah mana ilimi na zahiri wanda abin zai bayyana bayan ilimi na ne wanda Allah ya san abin kafin faruwarsa sai kuma Allah ya san shi a bayyane ya tarattabu alaihi thawabu wal iqab wanda akan wannan sani na biyun ne Allah yake rattaba sakamako lada ko uquba dan Allah ya san zaka kafurta ba zai maka azaba ba sai ka kafurta dan Allah ya san kai mumini ne zaka zama mumini nan gaba ba zai baka sakamakon masu imani ba sai lokacin da kai imani shi yasa yake cewa walamma ya'lamil lahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija sannan kuma ba su riki koma da bayan Allah da kuma manzon Allah da masu imani walija abokanan asiri ba waɗanda ba su riƙi waɗansu abokanan asiri ba wanda ba Allah ba ba manzon Allah ba ba masu imani ba dole sai Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da jihadi ya aiko jarabobi lokacin ne za a gane su wane ne wanda suke riƙon Allah da manzansa da masu imani su ne abokanan asirinsu ba wasunsu ba lafazin walija ma'anansa bitana bitana shine wato abokin asiri na kusa wanda yake shiga cikin al'amuran kai ya san me kake ciki kalma ce da aka samo ta daga alwuludu fi shay'i alwuludu fi shay shine shiga cikin abu alwuluj shiga cikin wani abu ai ad-dukhulu fi shine shiga cikin abu da larabci sukan ce walaja yaliju wulujan walaja ya shiga yaliju yana shiga wulujan shine masdar shiga iza dakhala idan ya shiga kenan kullu shay'in adkhaltahu fi shay'in lam yakun minhu fa huwa walija duk wani abu da ka shigar da shi cikin wani abin da baya cikinsa asali ba cikinsa yake ba kai ne ka shigar da shi to wannan ana ce masa walija to abin da ake nufi da walija a nan shine albitana minal mushriki shine abokanan asiri daga cikin mushrikai da mutum zai rika yana sirri da su yana sanar da su sirrukan musulmi alladhina yattali'una ala asraril mu'minin wanda suke tsinkawo sirrukan musulmi wa yudakhilunahum fi umurihim su rika shiga su rika shishigi a cikin al'amuran musulmi to zaka samu daga cikin mu'minai akwai masu irin wannan sai su kulla alaka da wasu daga cikin kafirai su mai da su abokanan su abokanan sirrin su to sai su rika sanar da su sirrin musulmi su rika sanar da su sirrukan daula da ƙasa ta musulmi da zaran kuma sun san sirrin su kuma shikenan sun gama da su sai su yi amfani da wannan damar su rika cutar da su ai walamma ya alamin lahu allazina jahadu minkum alhali Allah bai riga ya san waɗanda suka yi jihadi daga cikin ku ba wallazina lam yattakhizu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina bitana bitana su'in min alkuffar da kuma waɗanda ba su riƙi koma bayan Allah da manzansa da masu imani abokanan asiri munanan abokanan asiri daga cikin kafirai ba yuwalunahum wa yufshuna ilaihim asrar almu'minin wanda za su rika muwalati da su suna taimakakkiya da su suna yada musu sirrika masu imani sai Allah ya san irin wa'innan sannan zai kyale ku wanda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah ya ce ya ku masu imani kada ku riki yahudu da nasara a matsayin masoyanku waliyanku majibinta al'amuranku abokanan sirrinku ba'duhum awliya'u ba'd sashin su majibinta sashi ne sakankanin su suna hada kai domin su yake ku wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibince su daga cikin ku fa innahu minhum to lalle shi ya zama daga cikin su inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da mutane azzalumai sai ce fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim to zaka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta suna gaggawa a cikin sha'anin yahudu da nasara ya ƙuluna suna cewa naksha an bana da'ira muna jin tsoron kada wata musiba ta shafe mu idan ba mu haɗa kai da su ba kamar yanzu a cikin kamar yanzu abin nan a samu ɓata gari daga cikin mu a wannan ƙasa a wannan zamani da muke ciki na ƙoƙarin ƙwatar yanci daga hannun waɗannan makiya turawa to sai ka ji wani can yana cewa ku yaya ma za ku yi ku iya tafiyar da rayuwarku ba tare da wa'annan turawan ba ya ma za ku iya rayuwa ba tare da su ba shi kawai ya riga ya dogara da su yana ganin su sai da su ba da za a iya gudanar da rayuwa sai tare da su in babu su to shikenan kasar lalacewa za ta yi mu ma lalacewa za mu mutuwa za mu yi shi yasa wa'insu daga cikin su suke ganin in an ba mu sati biyu ko wata biyu ya ishe mu tunda mun ce mun rabu da turawa sati biyu ko wata biyu ya ishe mu mun tarwatse kuma gashi har yanzu muna raye to irin su ne Allah yake ishara zuwa ga ire-iren su anan fatara fatara allazina fi qulubihim maradun yusariquna fihi wanda cikin zukatan su akwai cuta ta shakka ba su yadda cewa Allah yana taimakon mai imani ba ba su yadda cewa Allah yana taimakon wanda aka zalunta ba zaka ga suna gaggawa a cikin sha'anin su suna cewa in ba mu haɗa kai da su ba naqsha an tusibana da'ira muna jin tsoron kar wata musiba ta zo ta afka mana ko su yaƙe mu ko su kulla mana wani makirci mu kasa ci gaba Allah ya ce fa asallahu an ya'ti bil fathi yace to akwai tabbacin Allah zai zo da fatahi ga wanda suka dogara da shi suka yadda shi yake taimakon mumini suka yadda yana taimakawa wanda aka zalunta idan ya dogara da shi to irin wa'annan da sannu Allah zai zo da buɗi aw amrin min indihi ko wani al'amari da zai zo daga wajensa fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin waɗancan da suke cewa ai ba za ku iya tsayawa da kafafuwanku ba matuƙar ku haɗa kai da maƙiyan nan naku ba sai su wayi gari akan abin da suka ɓoye a cikin zukatansu suna masu nadama da yawa daga cikinsu sun yi nadama wanda suke cewa ba za mu iya daurewa ba tunda mun ce mun kori turawa ba za mu iya daurewa ba wasu sun faɗa a fili wasu kuma sun riƙe hakan a cikin zukatansu a hali yanzu suna yin nadama akan wannan maganar da suka faɗa a halin yanzu wasu daga cikinsu masu hankalin cikinsu sun fara yin nadama mahaukatan ne har yanzu ba su yi nadama ba wa yaqulu alladhina amanu su kuma waɗanda suka yi imani suke cewa haula'i alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim yanzu waɗannan su ne wanda suka rantse da Allah iyakacin rantsuwarsu innahum lama'akum cewa su suna tare da ku habita ta'amaluhum ta ayyukansu sun lalace fa asbahu khasirin sai suka waye gari suna lalata wato suka waye gari suna tabaku wanda suka yi asara sun yi rantsuwa da Allah cewa suna tare da ku su mu'mine ne wannan a zahiri amma a cikin zakata suna tare da kafirai shi yasa Allah ya lalata ayyukansu suka waye gari wato khasiri na suna masu masu nadama ibn al-qayyim a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in juz'i na biyu shafi na 130 yake cewa kalmar walija da Allah yace yace wala walijata a'zamu mimman ja'ala rajulan bi ainihi muqtaran ala kalamillahi wa kalami rasulihi وكلام صائر الأئمة يقدمه على ذلك كله yace babu wata walija mafi girma wani abokin asiri da za ka rika wanda yake mafi girma fiye da wanda ya riki wani mutum ya riki wani shehi ko wani malami ko wani da yake kallonsa a matsayin waliyi bi ainihi ya rike shi a karan kansa muhtaran ala kalamillah ya rike shi karan kansa shi wannan mutum din shine zaɓinsa a kan maganar Allah shi ne zaɓinsa a kan maganar manzan Allah shi ne zaɓinsa a kan maganar shugabanni na musulunci a salafus salih wannan mutumin da ya rike yake cewa shi ne shehinsa ko shi ne waliyinsa ya ƙaddimuhu ala zalika kullihi sai rika gabatar da shi a kan maganar Allah da maganar manzan Allah da maganar a'imma na musulunci ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله idan ya ga maganan Allah a Qur'ani ko ya ga maganan manzon Allah a hadisi ingantacce ko ya ga wata magana da malamai suka yi ijma'i a kanta sai ya dauko sai ya auna da maganan wancan malamin nashi ko wancan shehin nashi da yake bin ɗariƙarsa ko yake bin hanyarsa sai ya dauko maganan Allah ko ta manzon Allah ko ijma'in malamai sai ya auna fama wafaqahu min haqabilahu duk abin da ya dace da maganan wancan shehi nashi da yake bi sai ya karba hannu biyu limuwafaqatihi liqawlihi ya karbi maganan Allah ne da manzansa da a'imma saboda ya dace maganan su ta dace da maganan shehinsa wama khalafahu minha duk kuma abin da ya saba wa wannan shehin nashi da ya rika talattafa fi raddihi sai ya dan tausasa harshe a wajen mayar da wannan abu saboda ya san maganan Allah ce kare ya kausasa ya san maganar manzan Allah ce kar ya kausasa ya san ijma'in malamai ne to kar ya kausasa sai ya dan yi talattufi ya dan tausasa wajen watsi da maganar Allah sai ce eh haka ne Allah ya faɗa to amma sai ya dan yi ta wani talattufi an gane wa tatallaba lahu wujuhal hiyal to sai ya nema ma wannan shehi nashi wato wasu fiskoki na yan dubarbaru wanda zai tafi akan maganan shehin amma ba tare da ya fito fili ya nuna yayi watsi da maganan Allah ba haka zaka same shi dan haka shi yana auna maganan Allah da manzon Allah da a'imma ne da maganan shehinsa kuma shehunan su suke dora su akan irin wannan hanyar inda ce musu suke yi ba za ka zama muridi ba cikakken muridi a gare mu sai ka zama kamar gawa a hannun mai mata wanka a hannunmu duk inda muka kada ka canza kai وسلم الأمر له لا تعتري ولو بإسيان أتى إذا فري كسلم نمرنك كشيهن ككرك مس تاواي ko saƙo ya zo da shi to an farlanta saɓon izan a lokacin florida an farlanta saɓon ya zama farilla ko saƙo ya zo da shi to irinsu ne sai ka ga in aka ja maganan aka kawo maganan allah da manzan allah da imma to ba sa korewa saboda gudun me zai biyo baya a ce sun watsi da maganan Allah amma da dubara za su zille amma dai suna nan tare da maganan wa'annan shehunan nasu ba sa yadda su bi maganan Allah da manzansa da a'imma wato as-salafu salih idan ta saba wa shehunansu ibn al-qayyim yace fa in lam takun hazihi walija fala nadri mal walija idan har wannan bai zama walija ba to ba mu san ko menene zai zama walija ba mana wannan walijar da Allah yake magana a nan ibn al-qayyim yake cewa ita ce irin wannan yana daga cikin walija ka riki wani kafiri kamar yadda shi shine abokin asirinka kana gaya masa sirrinka kana masa biyayya akan wasu al'amurra yace to bayan wannan ma akwai wata walija a cikin mu tana nan mafi hadari shine barin Allah da muke yi da manzansa da maganganun salafus salih mu bi wasu malamai ko wasu shehunai mu yi ra'ayin ruƙau game da game da ra'ayinsu ko ɗariƙoƙinsu ko wani mazhabinsu duk abin da ya saba musu mu yi watsi da shi to wannan shi ma ana ce masa walija yace in ba a kira wannan walija ba mu san me za a kira walija ba shi kaga mutane da yawa in ka kalla zaka ga suna cikin hadari game da wannan Allah subhanahu wataala ya kare mu wallahu khabirun bima ta'malun shi kuma Allah masani ne game da abin da game da abin da kuke aikatawa masanin ɓoye ne game da abin da kuke aikatawa jumlar wallahu kabirun bima ta'malun tazyil ne li inkari zalika al-husban saboda ayi inkarin wancan tsammanin da aka ce am hasibtum an tutraku yanzu tsammani kuke yi a kyale ku to inkari ake game da wannan tsammanin ay la tahsabu zalik kar ku yi tsammanin za a kyale ku kar ku yi wannan tsammanin ma ilmikum bi anna allaha khabirun bi kulli ma ta'maluna tare da masaniyar ku cewa Allah masani ne game da duk abin da kuke aikatawa fayujazikum alaiha zai sakan ka muku akan ayyukan ku in khairan fa khairun idan alkhairi ka aikata saka maka da alkhairi wa in sharran fa sharrun idan sharri kake aikatawa Allah kuma ya saka maka da sharri wa min zalika ittikhadhu bitanatin min alkafir to yana daga cikin abin da mutum zai aikata na sharri wanda Allah ya sani a boye yake yi Allah ya sani shine rukon wani abokin asiri daga cikin kafirai yana gaya masa sirrin musulunci yana taimaka masa akan bannarsa irin kafiran da za su zo su haɗa kai da wasu daga cikin shugabanni a ba su damar su yi abin da suke so a cikin ƙasa su yi abin da suke so su lalata mutane addini su lalata musu tarbiyya saboda za a ba su kuɗi su shigo da abubuwa da yake lalata wa mutane addini yake lalata musu tarbiyya yake taɓarɓare ci gaban ƙasar ya lalata fannin ilimi ya lalata fannin tsaro ya lalata fannin kiwon lafiya duk an sani amma saboda wani kuɗi da za a ba su sai su ba da su yadda makiya su shigo da irin wa'annan abubuwa to duk wannan Allah ya san da su wallahu khabirun bima ta'malu Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa a nan ana nuna cewa ashe wajibi ne akan mutum an yi baliga fi amrin niyya wa ri'ayatul qalb ya kai makura ya kai makura game da al'amarin niyya da kuma lura da mai zuciyarsa take ciki mu daina gafala da zuciyarmu mu daina gafala da zuciyarmu domin nan ne mazar komai yana zuwa ya dawo ne akan sha'anin menene a zuciya ba menene a zahiri ba za mu ga zahirinka mutumin kirki ne kana aikata aikun alkhairi kaza kaza kaza amma ba shi Allah yake kallo ba me a zuciyarka shi yasa aka tambayi Sahal bin Abdullah cewa wai menene yafi baka wahala yace kokarin saita zuciyata kokarin lura da zuciyata ta yi dan Allah wanda yafi komai bashi wahala daidai daga cikin a'imma yake fadar wannan lura da zuciya da kiwonta domin kiwon zuciya ya fi kiwon yadda kake kiwon dabba idan kana kiwon dabba dole kana lura da ita kar ta faɗa haɗari idan kana da yaro ƙarami jariri dole kana sa ido a kansa yana rarrafe kada ya jefa kansa cikin haɗari to kiwon zuciya ya fi wannan wahala lura da zuciyarka duk wani motsinta danwa take yi duk wani motsinta kar ya zama tana da wani manufa a ciki ya zama komai za ka yi ya zama kana lura kana gyara niyya kana kokarin saita zuciyar wannan ya fi komai wahala da haka ashe zuciya ba a bar abin a gafala ba ne a kyale ta ta yi ta aitayin abu kana gani aini dan allah nake yi baki yana ta faɗa dole zuciya sai ka kwankwasa ka tabbatar wallahu khabirun bima ta'malun allah masani ne game da abin da kuke aikatawa ay alimun bi niyyatikum ya san niyoyinku na zuci wa aghradikum ya san manufofinku na zuci muttali'un alaiha yana tsinkayi akan zakatanku la yakfa alaihi minha shay'un ba wani abu da yake kuya ga Allah na sha'anin zakatanku Allah ya ba mu ikon gyara zakatanmu sai ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah ta'ala ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون Allah ta'ala ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun malan a cikin tafsirin raddul ashab ila ma'anin qur'an Allah ya ji kansa da rahama ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah yace bil jam'i wa quri'a bil ifrad an karanta masajida da jam'i kamar yadda yazo anan akwai kuma kira'ar da aka karanta bil ifrad an ya'muru masjidallah akwai kira'a ta abin nan kira'ar Abu Amr da Ibn Kasir sun karanta da masjidallah an ya'muru masjidallah bil ifrad ay bi dukhuliha wal qu'udi fiha wa khidmatiha wato baya kasance baya kasancewa baya dacewa ga mushrikai su raya masallatan Allah ai bi dukuliha ta hanyar shiga cikin masallatan wal uqudi wal qu'udi fiha da kuma zama a cikin masallatan wa khidmatiha da kuma yiwa masallatan hidima shahidina ala anfusihim bil kufr alhali suna yi wa kansu da kansu shaida da kafirci bis sujudi lil alil aslam ta hanyar sajada da suke yi wa gumaka ulaika habitat to wa'annan su ne wanda habitat ay batalat a'maluhum wanda ayyukansu suka lalace التي عملوها التي أبنى والتي عملوها من من السقاية والرفادة أيكن دسك أيكتا نشاير دا الهزي دا تشير دا الهدي أبنى الهزي وباقي أعمال الخير وكما صورا أيكن الخير دسك أيكتا da sauran ayyukan da suka aikata na alkhairi duka sun lalace li adami shartiha saboda rashin cikar sharadin aikin sharaɗin aiki sai an gina shi akan akan imani man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min dole sai da sharaɗin imani su kuma ba su da imani to rashin wannan sharaɗin shi yasa ayyukan su suka lalace wa fin nari hum khalidun kuma a cikin wuta su za su dawwama dangantakar ayar da abubuwan ayoyin da suka gabata Allah subhanahu wataala a farkon surar ya fara da ambatan bara'a daga kafirai ya yi bara'a manzansa ma ya yi bara'a da kafirai kuma ya kai makura wajen wajabta wannan bara'ar akan masu imani lallai su masu barranta daga kafirai sannan allah ya ambaci wasu nau'uka na ababen kunya da munanan abubuwa da su kafiran suka aikata wanda yake wajabta a yi wannan bara'ar da su to a nan sai allah subhanahu wata'ala sai yake hakaito wasu shubuhohi da suke kafa hujja da su su mushirkai din cewa wannan bara'ar da aka ce a yi da su ba a yi musu adalci ba ko ba ta dace ba me yasa suke ganin bai dace wannan bara'ar da aka ce a yi da su ba ta dace ba sai suke ganin ai akwai wasu ayyukan alkhairi su ma da suke yi wanda ya kamata a kalla a ci gaba da cakuduwa da su ana taimakakeniya da su to wannan ayyukan alkhairin da suke yi to ai ya kamata a duba wannan su ma a duba wannan dan me za a ce ai bara'a da su alhali su ma suna da ayyukan alkhairi da suke yi daga cikin abubuwa da suka lissafa na ayyukan alkhairi da suke yi har da yi wa masallaci mai alfarma hidima suka ce ai su ma sun sifatu da wasu sifofi abin yabo wanda suke ababen sifofi wanda suke abin yarda a wajen Allah sifofin da suke abin yarda a wajen ku ku musulmi wanda wannan sifofin da suka sifatu da su yana wajabta a ci gaba da mai a ci gaba da taimakakeniya da su kar a ce ai bara'a da su daga cikin jimillar ayyukan alkhairin da suke shine raya masallaci da kula da alhazai da sauransu to sai Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah ai baya kasancewa baya dacewa ga mushrikai su raya masallatan Allah fadin sa ya'muru daga al-imara ne allati hiya naqidul kharab shine kishiyar rusawa hakan ce amara fulanun ardahu yu'ammiruha imaratan wana ya raya kasarsa yana raya ta idza ta'ahadaha bil khidma wal islah wal zira'a idan mutum ya kula da gonarsa wajen yi mata hidima yayi huda ya cire tushiya yayi kaza yayi kaza yayi shuka to sai a ce wane ya raya kasarsa kenan raya abu daga shine raya guri to da Allah ta'ala yace baya kasancewa baya dacewa ga mushrikai an ya amuru suraya masajid Allah masallatan Allah masajid muka ce Abu Amrin da Ibn Kasir su sun karanta da masjid Allah sun karanta bil ifrad kamar da gumi ya faɗa kira'a ta Abu Amrin da kuma Ibn Kasir sai ya zama abinda ake nufi da shi a wannan kira'ar tasu ana nufin masallacin Allah mai alfarma tunda an kawo shi mufradi to ana nufin masallacin Allah mai alfarma li'annahu ashraful masajidi fil ardi saboda shine mafi darajar masallatai a ban kasa kuma shine alqiblar dukkan sauran masallatai duk wani masallaci to zai juya ne ya kalli gurin da masallaci mai alfarma yake to baya halatta ga mushrikai su shiga wannan masallacin mai alfarma masallacin maka kuma baya halatta su yi wa wannan masallacin hidima amma a kira'ar jumhur wanda shine masajid Allah suka karanta da jam'i to sai zama abin da ake nufi al-masajid jami'iha ana nufin masallatai masallatai gaba ɗayan su fa yakunu al-murad min al-masajidi jami'iha abin da ake nufi da masallatai a wannan qira'a ta jumhur shine dukkan masallatai ba wai kadai masallacin Makka ba da yasa li'annaha jam'un mudafun fi siyaqin nafi jam'i ne mudaf da ya zo a siyakin korewa da aka faye ummu sa'irar masajid zai ga mai sauran masallaci ma to amma wanda zai fara shiga shine masallaci mai alfarma shi da zai fara shiga da hulan awwaliyan shi zai fara shiga a karan farko sannan sauran masallaci su biyo baya domin a raya masallaci mai alfarma shine wanda suke alfahari da shi shi ne abin da suke alfahari da shi har suke ganin ya kamata a ci gaba da mawalaci da su kar a yanke alaka da su saboda wannan aiki da suke na raya masallaci mai alfarma to wannan kira'a ta biyu ta fi zama akid fin nafi mana ta fi kai makura a wajen korewa saboda nafiyul jam'i ya dullu ala nafi ala ala nafi an kulli fardin korewar a kore jam'i gaba daya yana nuni zuwa ga kore kowane ɗaiɗaiku da suka haɗu suka zama jami'i da haka abinda zai lazamta na abin nan fayal zamu na fiyuhu an alfardin al'mu'ayyan bitarikil kinaya to wannan sai lazamta korewarsa daga wani masallaci ayyananne kamar masallaci mai alfarma ta hanyar kinaya sai zama ana wato ana zai lazumci wannan zama wanda zai fara shiga shine masallaci mai alfarma amma korewa da jam'i ya fi kai makura wajen korewa gaba ɗaya misali da mutum zai ce fulanun la ya ƙara'u kutuballah wane baya karanta littattafan Allah wannan fada ta fi korewa game da karatun alkur'ani fiye da cewa wace fulanun la ya ƙara'u alkur'an wanda zai ce fulanun la ya ƙara'u alkur'an abinda yake nufi wane baya karatun kur'ani amma idan yace fulanun la yaqra'u kutuballah wani baya karanta littattafan Allah wannan yafi zama makura wajen kore karatunsa game da alqur'ani yafi kai makura to shi yasa a ce masajid din suka ce yafi kai makura wajen korewa fiye da daukar sa a matsayin mufradi ai ma yanbaghi lil mushrikina an ya'muru masajid Allah baya dacewa ga mushrikai su raya masallatan Allah bi bina'iha wal ibadati fiha ta hanyar gina masallatan da kuma yin ibada a ciki malamai sun yi maganganu akan wace rayawa ake nufi shin rayawa hissiya ko kuma rayawa ma'anawiya wasu suka ce hissiya shine rayawa raya shi da gini a gina shi a kawo shimfiɗu da kaza wasu kuma suka ce ana nufin rayawa ma'anawiya shine raya shi da ibada daga cikin malaman da suka tafi zuwa ga cewa abinda ake nufi shine raya masallacin da ibada ake nufi akwai ibnu jarir at-tabari tafsirin sa juz'i na 11 shafi na 374 akwai ibn taymiya a majmu'ul fatawa juz'i na 16 shafi na 499 imam as-sa'di a tafsirin sa a shafi na 331 ibn ashur a tafsirin sa juz'i na 10 shafi na 139 zuwa shafi na 140 duk sun tafi akan cewa abinda ake nufi da raya masallaci shine raya shi da ibada sai da shi ibn ashur yana ganin abinda ake nufi da masallatan Allah shine gurerayin ibadar masallaci mai alfarma ba shi masallacin kadai ba har da gurerayen da suke da alaka da ibadarsa sai zama abinda ake nufi da masajid Allah shine al-masjidul haram shi masallaci mai alfarma wa ma yatba'uhu min al min al-mas'a wa arafa wa mash'ar al-haram wal jamarat da sauransu ana nufin shi masallaci mai alfarma din kuma da abin da yake bin bayansa na gurerayin ibada kamar gurin safa da marwa kamar arfa kamar almash'aril haram muzdalifa kamar gurin ramil jamarat inda ake jifar shedan da kuma almanhar wurin da ake soke hadaya amina wannan su ne in ka tattara sai baka jam'in masajid ina fata fahimta daga shi yana ganin ana nufin raya masallaci mai alfarma ba duka masallaci ake magana ba to amma me yasa aka kawo shi da jam'i yace sai ka hada da abokanansa shi masallacin da ake hadawa ake hada su da shi ana yin ibada to sai lissafa wa'annan gurere da muka ambata irin su abin nan a gurin sa'ayi safa da marwa irin su arfa irin su mina mash'ar haram muzdalifa gurin jifan shedan da sauransu wurin rabiul jamarat muna ce musu gurin jifan shedan to su ne in ka hada sai ya zamo jam'i wannan shine ra'ayin ibnu ashu daga cikin waɗanda suka rija yadda cewa abinda ake nufi da raya masallatai shine bina'ul masajidi wa tarmimuha wa tazyinuha cewa ana nufin gina masallatan da kuma gyara su idan sun rushe da kuma kawata masallatan da abubuwa da ake kawata masallatai da shi na shimfiɗu da sauransu masu wanda suka rinjayar da cewa wannan rayawar ake nufi akwai shanqiti a cikin al'azumin namiyar juz'i na biyar shafi na 326 zuwa shafi na 328 fakhruddin razi a tafsirinsa juz'i na tara shafi na 16 yace imaratul masajidi qisman ce raya masallatai iri biyu ne imma bi luzumil masajid ko ta hanyar lazimtar masallatan ko yaushe kana masallaci wannan zuwan da kake yi masallaci a koyaushe raya shi kake yi wa kasarati itiyaniha da yawan kai kawo zuwa masallaci wannan raya masallaci ne yuqalu akan ce fulanun ya amuru majlisa fulan wane yana raya majalisin wane idan kullum ana ganin sa a fadarsa a majalisinsa sai ce wane yana raya majalisin wane idza kasara bishanuhu iyahu idan yana yawan zuwa majalisinsa to wannan kaga raya masallatai ta hanyar yawan zuwa masallacin kai kawo a masallacin yace wa imma bil imarati ma'rufa fil bina ko kuma ya zamo a raya masallacin da rayawa sananniya a wajen gina shi da kulawa da shi da sauran abubuwa da yake da bukata ibn rajab a cikin fathul bari shi ma yana sharhi ne wa bukhari sunansa fathul bari a juz'i na biyu shafi na 481 zuwa shafi na 483 yace imaratul masajidi takunu bi ma'anayaini raya masallatai tana kasancewa da ma'anoni guda biyu imaratuha alhissiyya raya masallatan a aikace hissiyan ana ta hanyar gina shi bi bina'iha wa islahiha wa tarmimiha ta hanyar gina masallatan da gyara su in sun samu matsala da kuma sake gina su idan sun rushe wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka wannan nau'i na farko kenan والثاني وتو معنى تبيو ترايا مسلاتي إمارتها المعنوية رايا مسلاتي رايا ومعنوية وانا كمينا فروا بالصلاة فيها تهينير يويت ينصلى تهينير ينصلى مسلاتا idan ka je masallaci kai sallah to ka raye wannan masallacin sabani in kai sallah a gidanka wa zikrillah da ambaton Allah wa tilawati kitabihi da karanta littafin Allah a cikin masallaci wa nashril ilmi alladhi anzalahu ala rasulihi da ya hada ilimi wanda Allah ya saukar da shi a ga manzansa wa nahwi dhalika da abin da ya kama da haka to wannan ita ce rayawa ma'anawiyya yace wa qad fussirat al-aya bi kulli wahidin min al-ma'anayayn yace an fassara ayar da kowace daga cikin ma'anonin nan guda biyu wa fussirat bi abin nan bihi ma jami'an kuma an fassara ayar da rayawar guda biyun gaba daya wanda shi fi zama aula al-usaymin yana cewa idan aya tana daukar ma'anoni guda biyu kuma ba sa cin karo da juna to dora ta akan ma'anonin guda biyu shi yafi dacewa yace wal ma'ana thani aqassu biha amma ma'ana ta biyu shi yafi zama aqassu game da masallatai shine raya shi da ibada wattafaqu ala man al kuffari min izhari dinihim fi masajid al muslimin yace malamai sun ittifaki akan hana kafirai bayyana addinin su a masallatai na musulmi sun yi ittifaki ba za a bar kafirai su yi addini su bayyana addinin su a cikin masallatan musulmi ba yace la na'lamu fi dhalika khilafan ke ba mu san wani sabani akan wannan ba wa hadha mimma yadullu ala ittifaqin nasi ala anna al-imarata al-ma'nawiyya muradun min al-aya wanda shi yake nuna maka ko wannan yana nuni zuwa ga ittifaqin mutane akan ashe rayawa ma ma'anawiyya ana nufin ta ko kuma rayawa ma'anawiyya shi ma ayar ma tana kunshe da wannan ayar tana nufin wannan ba wai rayawa hissiya kadai ba bayan rayawa hissiya to akwai bukatar rayawa ma'anawiyya wadda ita ce ma ta fi zama a khassu alwahidi yake cewa a cikin albasit juz'i na goma shafi na 832 yace aksarul mufassirina hamalu al-imara ha huna ala dukhul al-masajid al-haram ala dukhul al-masjid al-haram wal qu'ud fihi yawa yawan malaman tafsiri sun dora rayawa anan raya masallaci da shiga masallaci mai alfarma da kuma zama a cikin masallaci mai alfarma mai littafin aljamal suleiman bin umar bin mansur al-azhari wanda ake masa lakabi da aljamal yana da hashiya da yawa tafsirin jallalaini ya kira shi al-futuhatul ilahiyya a cikin wannan hashiyar yake cewa la yasihu lil mushrikina an ya'muru masajid Allah bi dukuliha wal qu'udi fiha baya inganta ga mushrikai su raya masallatan Allah ta hanyar shiga masallatan da kuma zama a cikin masallatan ba wai masallaci mai alfarma kadai ba kamar yadda shi wahidi ya tafi akan wannan shi daga dukkan masallatai wannan hukuncin ya shafe su yace fa iza dakhala al-kafiru al-masjid bi ghairi iznin min muslimin uzbana uzira idan kafiri ya shiga masallaci ba tare da ya samu izini daga wani musulmi ba to za a kama shi a yi masa ta'aziri za a ladabtar da shi wa in dakala bi iznihi lam yu'azzar amma idan ya shiga masallaci kafiri ya shiga masallaci da izinin wani musulmi to ba za a masa ta'aziri ba sai dai lakin la budda min haja to amma dole kafin a bari kafiri ya shiga masallaci sai tare da wata bukata sai tare da wata bukata da ta zama dole da haka yace fa yushtaratu lil jawaz sai a sanya sharadi kafin wato ya halatta kafiri ya shiga cikin masallaci to za a sanya sharaɗi guda biyu al'izin wal haja na farko ya samu izini daga musulmi na biyu kuma ya zama akwai buƙatar da ta za ta sa ya shiga zai shiga ne saboda wata buƙata da ta taso ko akwai wani aiki da za a yi a masallacin wanda ba wanda ya iya watakila sai shi to sai ya zama wannan buƙatar za ta kawo shi masallaci wa yadullu ala jawazi dukhulul kafir al masjid bil izn ya ce dalili da yake nuna halaccin masallaci abin nan kafiri ya shiga masallaci da izini annan nabiya sallallahu shadda sumama bin usalim ila sariyatin min sawaril masjid wa huwa kafir mazalla ya daure wani kafiri mai suna sumama bin usal ya daure shi a jikin wani ginshiki daga cikin ginshikan masallacin madina a lokacin yana kafiri wani kafiri da dan kabilan banu yamama wasu daga cikin musulmai suka kamo shi aka kawo shi masallaci manzo Allah ya daure shi har kwana uku manzo Allah yana tambayar sa yana ba manzo Allah amsa ba tare da ya karbi musulunci ba sai a rana ta uku manzo Allah ya ce to a sake shi aka sake shi aka sake shi ya je shiga cikin dabinai nan gefen masallaci ya wanka ya dawo ya karbi musulunci ya dawo ya karbi musulunci dama ya taho umara ne musulmai suka ci karo da shi suka kama shi to wannan kafirin mai suna sumama bin uthani manzo Allah ya daure shi a cikin masallaci kuma saboda bukata wanda shi ke nuna halaccin kafiri ya shiga masallaci don wata bukata tare kuma da izini tare da izini daga mai daga wani musulmi Allah ta'ala ya ce baya kasantuwa baya dacewa ga mushirikai suraya masallacin Allah ma kana lil mushrikina an ya'muru masajir Allah suraya masallatan Allah shahidina ala anfusihim bil kufr suna yi masu yi wa kansu mana alhari suna yi wa kansu shaida da kafirci ai wal halu annahum shahiduna ala anfusihim bil kufr alhali su suna yi wa kansu da kansu shaida da kafirci bima ya'tunahu min aqwalin wa af'alin kufriyya saboda abubuwa da suke aikatawa ko suke faɗa na maganganu na kafirci yuqirruna biha da su kansu sun yadda da wannan wala yumkinuhum inkaruha wanda ba za su iya inkarin wannan ba sun faɗi maganganu ko suna faɗar maganganu suna aikata ayyuka na kafirci kamar sajada ga gunki da zagin musulunci da ƙaryata manzan Allah da sauransu wanda abu ne da ba za su yi inkari a kai wannan shi ke nuna su da kansu suna yi wa kansu shaida da kafirci razi a tafsirinsa juz'i na na tara shafi na shashi da ko juz'i na shashi da shafi na tara yake cewa aqarru ala anfusihim bi ibadatil awthan alhali sun tabbatar wa kansu cewa su masu bautar gunki ne wa takzibul qur'an sun tabbatar wa kansu ƙaryata qur'ani ba su yadda da alqur'ani ba wa inkari nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar wa kansu inkarin annabcin manzon Allah wa kullu zalika kufrun wanda duk wannan kafirci ne faman yashhad ala nafsihi bi kulli hadhihi al-ashiya to duk wanda yake wa kansa shaida da wa'annan abubuwa faqad shahida ala nafsihi bima huwa kufrun fi nafsi al-amr to yayi wa kansa shaida da abin da yake kafirci ne walaysa al-muradu annahum shahidu ala anfusihim bi annahum kafirun ba wai ana nufin sun zo sun cewa annabi mu kafirai ne ba haka suka faɗa ba domin har kafiri baya cewa kansa kafiri amma aikin su ne da maganganun su ya nuna kafircin su suna yi wa kansu shaida da wa'annan ayyukan kuma wanda wa'annan ayyukan kafirci ne ibn kasir yace buhum shahiduna ala anfusihim bil kufr alhali su suna yi wa kansu da kansu shaida da kafirci ai bi halihim abinda bi halihim wa qalihim da halinsu da kuma maganganunsu yace kama qala suddi kamar da malam suddi yace law sa'alta nasrani inda zaka tambayi ba nasare ma dinuka menene addininka la qala nasrani ba zai ce muslim ba zai ce ni ba nasare ne war yahudiyya da zaka tambayi ba yahudi ka ce ma dinuka menene addininka me zai ce laqala yahudiyun zai ce ni ba yahudi ne wasabi a mai botar wuta da zaka tare shi ka ce masa menene addininka zai ce sabi'iyun ce ni ba majuse ne dan botar wuta haka zai ce to haka za zaka tare mushriki dan boli ka ce menene addininka zai ce boli laqala mushrikun wal mushrik laqala mushrik in ka tare mushriki ka tambaye shi zai kuma kansa ikrari cewa shi mushriki ne to kaga yawa kansa da kansa shaida da me da kafirci tafsirin ibnu kasir juz'i na 4 shafi na 119 ibnu ashur yace wa shahadatuhum ala anfusihim bil kufr hasilatun fi kaseerin min aqwalihim wa a'malihim yace yi wa kansu shaida da kafirci da suka yi wannan ya abku ya faru a da yawa daga cikin maganganunsu da ayyukansu بحيث لا يستطيعون إنكار ذلك قيد باسا إيه إنكار ونم مثل قولهم في التلبية مثال أبدا سكي فلا ينسنزو تلبية وجن وجن هارما دا أيكين هجي جوا سكي لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك لا أمسى مكا لا شريك لك باكد أبوكين تارية إلا شريكا هو لك sai fa abokin tarayyar nan da shi naka ne dama tamlikuhu wa ma malak kana mallakar sa da abin da ya mallaka kaga wannan da bakin su suka yi wa kansu shaida da shirka an gane illa sharikan huwa laka kaga da bakin su sun tabbatar wa Allah mai sharik wanda wannan kuma menene kafirci ne wa bisul sujudihim lil asnam da abin da suke yi da yawa gumaka sajada wa tawafihim biha da zagaye gumaka da suke suna neman bukata da mushirkan zamani da suke zagaye kabari suna neman bukata a wajen kabari wannan kansu suke kafa wa shaida da kafirci wa wad'ihim iyaha fi jawfil ka'aba da abinda suke na dauko gumaka suka sa a cikin ka'aba wajen gunki 160 wa haulaha suka jajjera wasu a gefen ka'aba wa ala sathiha wasu ma a saman ka'aba aka dora su duk wannan yi wa kansu shaida ne suke yi da kafirci tafsirin ibn ashur juz'i na goma shafi na 140 shi sa Allah ya ce shahidina ala anfusihim bil kufr alhali suna yi wa kansu shaida da kafirci to bai dace waɗanda suke wa kansu shaida da kafirci su raya masallatan Allah ba ulaika habitat a'malu haka waɗancan ayyukansu sun lalace ay ulaika al mushrikun qad batalat a'maluhum waɗancan mushrikai da ake magana a kansu ayyukansu sun lalace wa minha daga cikin abin da ya lalace na ayyukansu imaratul baitul haram abin da suka yi tsawon shekaru suna raya masallaci mai alfarma suna gina shi suna kula da shi suna ba alhazai abinci da abin sha duk wannan aikin da suka yi a banza ya tafi a banza haba'an mansura fala yu'jaruna alaiha fil akhirah ba za a ba su lada akan wannan aikin a lahira ba bi sababi shirkihim saboda shirkansu wannan yana nuna cewa ashe ayyukan alkhairi da mushrikai suke aikatawa kamar ciyar da abinci kamar karrama baki da sauransu ba ya da wani kima a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda ayyuka ne da suka hada su da kafirci ayyuka ne da suka hada su da shirka Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura sai muka gabatar zuwa ga abin da suka aikata na aiki muka tattara shi muka mai da shi kura a bar shekewa suratul furqan aya ta 23 sai dai Allah da yake mai adalci ne yana ba su sakamakon ayyukan alkhairin su a nan duniya in sun yi kafiri ya aikata aikin alkhairi ya ciyar da abinci ko ya abin nan ya taimaki bayan Allah ko wasu abubuwa irin wannan na ayyukan alkhairi to sai Allah ya ba shi sakamakon sa tun daga duniya من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Allah ya ce duk wanda ya kasance manufarsa rayuwar duniya duniya ya sa a gaba bai damu da lahira ba wa zinataha da kilekelen duniya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cikan ka musu ayyukan su a duniya وهم فيها لا يبخسون أنا الدنيا بدأت توي مسكو بين أيكن الخير سوى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وأن كان سوني وأن باس كومي على هرا سيوتا وحبط ما صنعوا فيها أبدا سك أيكتا الدنيا يا لالاتي وباطل ما كانوا يعملون أبدا سك كسن جسنا أيكتا ولا لا تتشيني za su je lahira a ce a zahabtun tayyibatikum fi hayatikum duniya wastamta'tum biha ai kun cinye ayyukan ku tun daga duniya kun ji daɗi an more abu kaza nan da ka samu ai sakamakon aiki kaza ne abu kaza da aka baka a duniya ka more ka ji daɗi ai sakamakon aikin ka kaza ne kun cinye tun daga duniya Allah ya raba mu da jin irin wannan kalmar Allah ta'ala ya ce wa fin nari hum khalidun tunda ayyukan su sun lalace to a cikin wuta su za su dawwama أيوة أولئك المشركون في نار جهنم ماكسون فيها على الدوام وإن كان مشركي أتكم موتر جهنم زاسو تنشكانسو كما زاسو دوما أتكي هر أبدا wasu daga cikin malaman tafsiri sun yi hujja ko wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan ayar musamman wannan jumla ta ƙarshe akan cewa fasiki wanda yake daga cikin masu kallon alƙibla suna sallah amma dai fasiki ne yana aikata abubuwa na fasikanci to ba zai dawwama a wuta ba dalilin da wato dalilin da suke hujja da wannan jumla akan wannan suka ce ta fuskoki guda biyu fuska ta farko faɗin sa wafin nari hum khalidun dinnan yufidul hasra yana fa'idantar da alhasr iyakance dawwama a cikin wuta akan wa akan kafiri aka ce wafin nari hum kafir ba ce hum abin da hum khalidun ba ce hum khalidun fi nari ba sai aka ce wa fi nari hum khalidun wannan hasar da aka yi ya nuna cewa su kaɗai ne za su dawwama a cikinta kafirai ai hum fiha khalidun la ghayruhum su ne wanda za su dawwama a cikin wuta ba wasu su wannan abu na farko kenan a yayin da ya kasance wannan maganar ana faɗarta ne game da haƙƙin kafirai akan sha'anin kafirai wanda sai ya tabbatar da cewa ashe dawwama a wuta baya tabbata sai akan wanda ya mutu yana kafiri wannan fuska ta farko kenan fuska ta biyu suka ce annahu ta'ala ja'ala al-qulud fi an-nari jaza'an lil kuffari ala kufri Allah ya sanya dawwama a wuta ya zama sakamako ne ga kafirai akan kafircinsu su falau kana hadha al-hukm jaza'an li ghayri al-kafir inda wannan sakamakon akwai shiga wani wanda ba kafiri ba kamar a ce fasikin musulmi shi ma zai dawo a wuta lama sahha tahdidul kafiri bihi to da ba zai inganta ayi wa kafirai barazana da shi ba amma tunda aka yi wa kafirai barazana da wannan to ya nuna a kansu ne wannan azabar za ta dawwama su kadai shi yasa duk wanda yake ya mutu da tauhidi ya mutu ba tare da kafirci ko shirka ba amma aka same shi yana aikata ayyukan sabo to ko da ya shiga wuta ba zai dawo ba a ciki ba komai daren dadewa za a ciro shi a mai da shi aljanna sannan ya ce inna ma ya amuru masajir Allah na'am إن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المحتدين بالا الله يجي كان صدرها التفسير يتي إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر kadai waɗanda suke raya masallatan Allah su ne man amana billah wanda yi imani da Allah wal yawmal akhir da kuma ranar lahira wa qama salata kuma ya tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya bayar da zakka wa lam yakhsha ay ahadan wa baya jin tsoron kowa illa Allah sai Allah to fa asa akwai tabbacin al mawsufuna bi tilka sifat waɗanda suka sifatu da wa'incan sifofin an yakunu min al muhtadin su kasance daga cikin shiryayyu alladhina yamshuna ala hudan min Allah wanda suke tafiya akan shiriya daga Allah wal maqsud bil masajid huna malam gumi yace abinda ake nufi da masallatai anan jami'u masajid aqtaril ardi dukkan masallatan da suke ban kasa wa yajudu an yadkhula al masjida kafirun bi izni muslimin yace yana halatta kafiri ya shiga masallaci amma da izinin wani musulmi faman amila abin nan faman amila labudda minhu ko fi amali fi amali labudda minhu yana halatta kafiri ya shiga masallaci da izinin wani musulmi a tattare da wani aikin da ba makawa sai an yi shi a cikin masallacin kuma cikin musulmai ba a samu wanda ya iya ba والتعبير يكون بنحو البناء والتزيين yace kuma raya masallacin da aka ce yana kasancewa da kwatankwacin gina masallacin wattazin da kuma kawata masallacin bil firash was siraj kawata shi da shimfidu da fitilu wa bil ibada kuma yana kasancewa ta hanyar ibada wa tarki hadisi duniya fihi fiha da kuma barin hiran duniya a cikin masallati sai zama alakar ayar da wacce ta gabata a lokacin da Allah ya bayyana rashin cancantar mushrikai game da garaya masallaci mushrikai ba su cancanci su raya masallacin Allah ba to sai tabbatar da wannan cancantar ga musulmai masu kammalallen imani ya mayar da wannan rayawar ta zama maksura alaihim bil fi'l ta zama mai takaituwa akan su musulmi a aikace kuma ba wai kawai da cika baki ba ko kuma nuna mu muka cancanta ko kaza rayawar ta zama a aikace hissiyan ko kuma ma'anawiya yace innama ya amuru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir kadai waɗanda suke raya masallatan Allah ai ma ya amuru masajid Allah haqqan ba wanda yake raya masallacin Allah da gaske bi qasdiha wa ibadati Allah ta'ala wa zikrihi fiha wa bina'iha wa tarmimiha wal inayati biha illa al mu'min ba wanda yake raya masallacin Allah da gaske ta hanyar nufatar masallacin koyaushe yana kai kawo zuwa masallaci da yin ibada bautar Allah a cikin masallacin da ambaton Allah a cikin masallacin da kuma gina masallacin da ta da ginansa idan ya rushe da kula da masallacin tsabtarsa da abubuwa da yake da bukata illal mu'min sai fa kadai almu'minu billahi azza wa jal wanda ya imani da Allah mai girma da buwaya wa bil ba'si wal qiyama ya kuma yi imani da ta wato tashi bayan mutuwa ya kuma yi imani da ranar alkiyama domin wanda ya yi imani da ranar alkiyama ne kadai zai iya yin aikin alkhairi domin alkiyama wanda bai da alkiyama ba zai wani aikin alkhairi domin lahiransa ba don bai ma yadda da ita ba haka sai wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira yake iya ayyukan alkhairi na raya masallatai da sauransu za mu ci gaba da bayani akan wannan gabar idan mun zo darasi mai zuwa da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada a ciki za mu yi bayani yadda ake raya masallatai da hanyoyi da ake bi wajen raya masallaci insha Allah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah